أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو ترى وتر تقص وتر رمضان شكرا تدبو ديد دريه دودة تلاتين da uku hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da da ashirin da da bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha sha biyu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan sura mai albarka suratul araf idan ba ku manta ba a shekaran jiya mun tsaya ne akan aya ta 155 fadin Allah madaukakin sarki wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina yayin da annabi Musa ya zabi mutane 70 da za su je su yi munajati da ubangiji su nuna kuskuren da suka yi na bautar dan maraki su nemi yafiyar Allah tabaraka wa ta'ala to anan muka tsaya yau kuma za mu tashi wa kutub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirati inna hudna ilayk mujmala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الله مدوكين سركي يكي تشيوا cikin wato addu'ar da shi annabi Musa alaihi salatu wassalam yake yi da kuma mutanensa na kwarai suke yi sun yi addu'a waktub lana fi hadhihi dunya hasana ya Allah ka rubuta mana ka wajabta mana a cikin wannan duniya kuma ka ba mu abin da yake kyakkyawa alhassana ana nufin an ni'imatu wal afiya ka ba mu ni'ima kuma ka ba mu lafiya wa fil akhirati ya Allah ka ba mu a lahira ma hasana ka ba mu kyakkyawan abu shine al maghfiratu wal janna kai mana arziki da gafara kuma kai mana arziki da gidan aljanna inna hudna ilaik ya Allah mun tuba zuwa gare ka kalmar hudna tana nufin tubna ilaik qala sai Allah ya ce azabi usibu bihi man asha'u lalle azaba ta ni kam ina ɗorawa wanda na ga dama wanda na yi ra'ayi shine azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulla shay rahamata kuma ta yalwaci komai da ka sani a duniya ai ammat kulla shay ta gama komai kafirai a duniya Allah yana musu arziki kafirai Allah yana ba su arziki a duniya tabbas za ka ga kafiri ma ya fi musulmi kuɗi to wannan yana cikin rahamar da ubangiji tabaraka ta'ala ya zuba ta a duniya da musulmi da kafiri kowa zai iya samu kuma a lahira to ba mai samun rahamar ubangiji sai mumini shine ma'ana ar-rahmanur rahim ar-rahman mai gamammiyar rahama a duniya da musulmi da kafiri duk suna samu ar-rahim mai keɓantacciyar rahama wadda sai mumini kaɗai yake samu kafiri a duniya yana iya rayuwa cikin arziki da dukiya da samun wadata da walwalata amma kuma in ya mutu dan wuta ne mutukar bai tuba ba dukiyar nan tasa ba za ta masa komai ba wutar jahannama zai shiga mumini kuma zai iya zama cikin talauci da rashi da bukata amma kuma insha Allah a lahira idan ya mutu to shi kuma zai samu gidan aljanna فإذا صار إلى الآخرة وجبت للمؤمنين الجنة خاصة الجنة سيتزمنتو تا وجب مؤمني سو كدي Allah ce fa sa'aktubu halil ladina yattaqun zan rubuta rahamata da jin kaina ga waɗanda suke masu takawa wa yutuna zakata waɗanda suke bayar da zakka walladhina hum bi ayatina yu'minun waɗanda su ne masu imani da ayoyinmu yahudawa da nasara sun ji daɗin dukiya a duniya amma a lahira ba su da rabo wa ma lahu fil akhirati min khalaq kenan muminai kuma za su iya samu su ji daɗin a duniya kuma su ji a lahira zai iya yiwa kuma mumini Allah ya jarrabe shi a duniya zauna cikin talauci bai da shi kullum yana cikin bida yana cikin nema har ya mutu almu'min ya mutu bi araqil jabin annabi ce mumini yana mutuwa da da jibin goshi ko da gumin goshi shine bi araqil jabin kaga kaga ya mutu yana gajiye yana neman halal dinsa sai a ce ai satin da ya wuce ma ya je ya ci kasuwar gari kaza ko satin da ya wuce ma ya je gona ko yau ma sai da ya dawo daga gona ma Allah ya dauki ransa to annabi ya ce haka mumini yake mutuwa yana cikin aikin neman sana'arsa da kuma neman wato abincinsa to wannan aya din tana nuna mana cewa sun roki Allah tabaraka wa ta'ala ya basu kyakkyawa a duniya kuma a lahira ma a basu shine ma'anar rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حديث يازو إن دنتشي حديث صحيح كما يدى إمام أحمد يروي توشي دقى أبي سيد الخدري وانزا الله صلى الله عليه وسلم يناتشيوا افتخرت الجنة والنار da wuta da aljanna sun yi alfahari kowa ta faɗi abin da za ta faɗa faƙalatin naru ya rabbi yadkhulini aljababira wal mutakabbirun والملوك والأشراف wuta take cewa ya ubangiji ni masu shiga na su ne jabberai masu girman kai da masu mulki da manya-manyan gari su ne masu shiga ta in ji wuta fa waƙalatil janna ita kuma aljanna take cewa rabbi ya ad-du'afa'u wal fuqara'u wal masakin ya ubangiji masu shiga na ni kuma su ne da'ifai miskinai masu rauni mabukata waɗanda suke talakawa su ne masu shiga ta in ji aljanna fa yaqulu lahu tabaraka wa ta'ala lin-nar sai Allah ya ce wa wuta anti azabi usibu biki man asha'u ke wuta ke azaba ta ce ina sanya wanda na ga dama a cikinki ki ke kuma aljanna Allah tabaraka wa ta'ala zai ce wa aljanna wa qala lil janna anti rahmati ke rahamata ce ke jin kaina ne wasi'at kulle shay wanda jin kain da ya yarwaci komai to amma Allah zai ce wa li kulli wahidatin minkuma mil'uha fayulqa fin nari ahluha annabi ya ce to na yi alkawari kowace ɗaya daga cikin ku sai na cika ta dam shi ne faɗin Allah maɗaukin sarki la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in Allah ya ce wallahi tallahi sai na cika wutar jahannama kuma wallahi sai na cika aljanna da mutane ya cika aljanna da mutane ya cika wutar jahannama da mutane da aljanu kuma rantsuwa Allah yi shine la'amla anna jahannama ga nunu taukidu saqila wannan lam din lamul qasam ne wallahi la'amla anna in yace amna amla anna ma ya isa amma sai ce sai kawo lamu lamul qasam kamar ka ce wallahi kuma da ya ce ma amla'u ma ya isa amla'u zan cika shi kenan zance ya yi to amma sai ya faɗi abubuwa guda biyu la lamul qasam hanna nunu taukidu saqila wallahi sai na cika wutar jahannama da aljanu da mutane haka kuma annabi ya faɗa a cikin hadisi ya yi alkawari ubangiji walikilai kuma mil'uha dukanku guda biyu sai na cika shi yasa malam akwai aiki akwai yan wuta da yawa kuma insha Allah akwai yan aljanna ita wuta an ce cikin rahamar ubangiji da jin kayinsa wato akwai lokacin da za a zo kofofin wutar jahannama iska tana buga su sai dai ka ji gararam gararam gararam gararam waɗanda suke ciki wanda za a ƙone su an ƙone su wanda kuma za a mayar da su gidan aljanna za a mayar da su gidan aljanna sai dai kuma kafirai da mushirkai wanda waɗannan kuma har abada in sun shiga wutar jahannama ba sa fita to Allah kiyaye mu wannan hadisin yana da ban tsoro kwarai-kwarai da gaske ta yadda a ciki ya yi mana bayani cewa masu shiga cikin wuta in ji wutar kamar yadda ta gaya wa Allah aljabbaruna wal mutakabbirun ne mutane masu girman kai da nuna isa da ɗagawa sannan kuma da masu mulki da manyan gari al-ashraf to wani zai iya tambaya me yasa aka faɗi wannan eh jabberi da mutakabbiri ba sai an gaya maka mai laifinsa ba daman dan girman kai ne dan nuna isa da dagawa wannan ba sai an maka bayanin mai laifinsa ba ka sani to amma almuluk masu mulki fa masu sarauta masu mulkar mutane shugabanni wal ashraf da manyan mutane shine ashraf daga sharaf ne sharafa ɗaukaka me laifinsu to galiban ana samun masu mulki masu zalunci waɗanda suke gina mulkinsu akan zalunci da cuta a ba su dukiyar al'umma su cinye abin da ya kamata a rabawa mabukata su rabe a tsakaninsu abin da ya kamata a taimaka wa mutane ba za su taimaka musu ba sai su taimaka wa kansu da danginsu sannan ba sa mulkin adalci sun kashe ƙasa ba su da niyyar gyara ƙasa zalunci shi ke gudana dare da rana ba a ba wa mutane ruwan sha ba ma da za su sha ruwa ma yanzu ya gagara ruwa da mutane za su sha ba a samu ba sai dai mutane su biya kuɗi su sai ruwa magani a asibiti babu ba magani a asibiti sam duk wanda rashin lafiya ya kama shi sai dai ya caji aljihunsa ya je biya tiyata in baka da kudin tiyata sai dai ka mutu ba za a yi ma ba akwai likitan da aka kawo masa mara lafiya gashi nan bayi da hali ya ce ku cake mun kudi dubu ɗari biyu da kaza yanzu yanzu zan shiga ba matsala zan sa uniform yanzu in farke shi in yi aikin in ba a sake mun wannan kudin ba wallahi ni na tafi ana ana ana dokta zai mutu fa ya ce kwarai ko inda ba masa aiki ba zai mutu amma a bani kuɗi malam duk wanda ciwo ya same shi a ƙasar nan fa in baya da kuɗi sai dai ya mutu shine magana ta gaskiya kuma daga asibitin gwamnatin har na private din ba wani wanda zaka ce wai wai wani wankekke ne a shi bai da wani laifi to gwamnatin da magani ma ba za ta iya ba mutane ba magani kafino panadol paracetamol idan ciwo ya kama ka ba za a je a kwantar da kai a gadon asibiti a maka treatment kyauta ba ba a baka magani ba makaranta ilimi education wanda shine tushen rayuwa ilimi ma ba za a baka shi kyauta ba dole sai ka biya to me ake ciki ina adalci a cikin nan ga asibitocin nan na farko sun yi kaɗan in akwai jihar da asibitoci suka wadace ta a gaya mun ita wace jiha ce a najeriya wanda a ce wai suna da wadatattun asibitoci ya isa ɗaya kenan likitocin ma babu su babu yaran mu za su je su yi ta ƙoƙarin karatu akan point ɗaya sai ka ga an kada yaro yana karatun likitanci sai a kore shi akan point ɗaya saboda mugunta lecturerin suna da keta suna da mugunta ba sa so su graduating yaran su ma su zama wasu kowa yana yi wa dan uwansa bakin ciki idan mutum ya haura to bakin ciki yake ya ga wani ya hauro in wani yana hawa mota a gari to baya so wani ya hawa motar nan in ba shi ba to ya za mu yi mu ci gaba na tabbatar duk wani abu da ake da bukata na kwakwale wallahi muna da shi yaran mu suna da shi za a iya ba wani karatun da zai gagari yaran mu ba turanci ba ko yahudanci ne tsagoran su ake yi wallahi za su iya to amma abin da ke faruwa sai ka samu dan talaka wanda yana fama da masara da zai ci Allah ya bashi kwakwalwa kwanan nan a gidan rediyo a Kano wani yaro yana karatun medicine duka duka bai wuce masa wata kaza ya kammala ba kuma first class yake ɗauka wallahi ya zo malam dubu goma sha shida yake nema akan wannan dubu goma sha shida aka ce ko biya ko a kore shi wallahi gidan rediyo ya zo yana kuka yana faɗa yana ce a taimaka masa ubansa ya mutu ya bar masa mahaifiya da ƙanne da yara akwai wanda ya fito ya ce wallahi a caba yake da a caban nan zai ciyar da gidansu ya ciyar da uwarsa ya ciyar da yan uwansa ya musu dinkin sallah sannan ya biya wa kansa kuɗin makaranta ya ajiye babur din ya tafi makaranta ya yi lectures ya dawo sannan da daddare ya zo yana jin bacci ya haƙura ya ta karatu haka yake rayuwa amma muna da mutanen da subhanallahi mutum ya zo ya canja yanzu a irin yanzu dinnan da ake tafiya alfaharin tafiya umran nan mala akwai daki ɗaya a saudiya wallahi tallahi a goman ƙarshen nan naira miliyan ɗaya ake biya wannan mai arha ne wallahi akwai wanda wallahi mala a goman ƙarshen nan daki ɗaya ne a saudiya wannan masu zuwa umar naira miliyan uku na najeriya ake biya akwai na miliyan biyar wannan manya-manyan gidajen nan na kusa da harami suka wannan miliyoyi ne kuma idan ka shiga kawai sai dai ka biya na kwana goma to wallahi malam majority masu kama wannan dakunan yan Najeriya ne ba wani abu a ciki me yake a ciki in banda ka kwanta kurin kana kusa da harami sai ka tiba mai laushi ba irin taka ba da dan kayan sanyi da dan kayan makulashe shine kawai laisa illa to wallahi malam haka suke zuwa suna biya to ya za mu ci nasara yanzu da wannan miliyoyin da zaka biya na kuɗi yara nawa zaka ɗauka a garin ku ka je ka biya musu university tun daga ka zuba musu kuɗin account ka ce duk shekara lokacin da registration su zo su karbi kuɗin registration dan Allah ɗalibai nawa zaka iya ɗaukan nauyi su je su karatu a university ta Maiduguri ko ta Zaria ko ta Kano ko ta ina ne to amma babu tunanin ma babu mutum ɗaya sai ya rinka hawa motar naira miliyan arba'in mota ce kuma da ita da gwambelayin duk ɗaya haka za a taka ta a sa mata mai ta kai ka kano ita ma kuma haka za ta kai kano kawai dai suna kwano ne kurin an masa fenti an gyara shi ya hau motar naira miliyan arba'in miliyan arba'in din nan ai zai iya gudanar da jami'a ma na wasu watanni ma ita kanta jami'ar ko wata kwaleji to ga yaran nan suna zube samari dai kan ba magana kowa ya gama ya samu certificate din inda ana gadarar ba a ci jarabawa bane akwai mai credit tara akwai mai distinction tara duk sun ci yayan talaka suna zube a gari ba abin da za su yi ba zuwa makaranta ba zuwa karatu sai sata shikenan to kaga akwai hadari to shi yasa aka ce masu mulki wanda suke shugabantar mutane dan suna da bakin su yi magana to shi yasa wuta ta ce ba masu shiga na sai irin waɗannan mulkin da yanzu muke neman sa ko da wuka ko da mutuwa ko da wuta mutum ma yana cikin abin da ake masa a ce sai kayi ya ce eh sai yayi kuma ya yadda sai yayi din ko da bala'i sai ya karbi mulki to gashi nan dai hadisi ne ingantacce imam aban ne ya da shi da sauran manya-manyan malaman hadisi wuta ta ce masu cika ne su ne masu mulki da haka duk wanda yake mulki sai ya kokari ya shirya ya fita daga cikin layin masu shiga wuta wal ashraf da manyan gari manyan gari su ma suna da bakin cewa ko ba zama manya ba sai da suka samu matsayi an fifita su akan al'umma to wace gudumawa kuka bayar tun da ku manya ne a gari ana barna a gari ba kwa gyarawa an yi abin da za a cuci gari ba za ku yi magana ba duk abu na yaudara na ha'inci da ku za a kulla to ba dole a shiga cikin wuta ba ita ko aljanna tana alfahari ta ce miskinai talakawa da ifai manyan wata fuqara su ne suke cika ta haka annabi ya faɗa hadisi ingantacce Allah ya mana mai kyau Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay amma duk da haka ya ku bayina rahmata ta yalwaci komai yanzu muna cikin rahmar ubangiji ruwan sama idan an zo ruwa baya sauka a gonan musulmi ya ki sauka a gonar kafiri a a da musulmi da kafiri da yabo yahudi da mai zagin Allah da mai zagin manzan Allah da mazinaci da dan luwaɗi duk gonakinsu suna jikewa da ruwa wataƙila ma su fi ka samun amfanin gona to shine wa rahmati wasi'at kulla shay anan dai duniya ya alwaci komai da komai za su samu gidajen zama da ainihin ababen hawa su yi mulki ma kaga arni shine yanzu mu Najeriya ba arni bane yake mulka mu sai yanda ya ga dama ya sha giya ya koshi ya zo ya adiresin nan mu kuma mu dole mu bi kowa ya san da wannan kuma cikakken sani mala sai ya sha ya koshi dam ya zo ya speech kuma dole yan jarida su buga shikenan halin ku ne yasa aka sama muku shugabanni irin ku kamata kunu yuwalla alaikum kamar yadda kuke haka ake sa muku shugabanni suke shugabantan ku inda kun gyara halin kun gyara ɗabi'un ku sai a baku masu tsoron Allah irin ku amma dukan ku kuma yan ciwa ne yan handama ne mayaudara ne maha'inta ne sai kaɗan daga ciki abi usman yake cewa daga salman ya ruwaito hadisi daga salman allah madaukin sarki ya halicci rahama rahama ne guda ɗari khalaqallahu mi'ata rahama rahama ɗari allah ya halitta to sai ya sanya rahmatun minha bainal khala'iq a cikin ɗarin nan malam kwaya ɗaya da ko ya jiho mana duniya aka raba ta tsakanin halittu gaba ɗaya kullu rahmatin a'zamu ma bainas sama'i wal ard duk rahama kwaya ɗaya cikin ɗarin nan ta fi abin da ke tsakanin sama da ƙasa girma rahama rahama rahama rahama guda nawa guda ɗari to a ciki ne fa aka tsakuro mana kwaya ɗaya aka ajiye casa'in da tara yanzu duk rahamar da take duniya da jin kai da tausayi da samu da abinci da ruwan sama da iska da muke sha da magani da ake samu a sha a waraka da waye-waye duka a cikin rahama ne kwayaɗe da Allah ya jeho duniya da ya sanya shi bainal khala'iq manzo Allah yake cewa da wannan rahama din kwayaɗe ne uwa take jin tausayin ɗanta da wannan rahama ne kaza take tausaya wa yatta ba za ta taka ta ba sai kaga kaza ta lullube 'ya'yanta amma insha Allah ba za ta take dan ba za ta sa su cikin fuka-fuki saboda tausayi da jin kai sai ka ga agwagwa tana fada saboda an taba mata 'ya'yanta da wannan rahaman ne duka sai ka ga kariya in an ɗauke mata 'yarta guda ɗaya ce ta haushi tana bi da wannan rahaman ne guda ɗaya sai ka ga tinkiya tana kuka yayin da aka raba ta da ɗanta da wannan rahaman ne akwai tinkiyar da ta ga an yanka 'yar uwarta a gabanta ta yi kuka ta yi kuka kawai sai ta faɗi ta mutu saboda tausayi to shine annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama idan za ku yi yanka ku daina yin yanka a gaban dabba duk wanda zai yanka to ya ɓoye wata dabbar in dai dabba biyu za a yanka kuma duka yanka su za a yi to a ɓoye ɗaya kada ɗaya ta ga an yanka ɗaya za ku yanka kaji kada ku jera kaji biyar shida bakwai kuna yankawa a'a ku ɓoye su ku yanka ɗaya sannan daga baya ku kawo ɗaya saboda wata dabba za ta haɗi kanta ta mutu kafin ku zo ku yanka ta to amma wannan abin tausayi ka je kwatanninmu ka ga inda ake yanka ko ka je kasuwanninmu ko ka je unguwanninmu ka ga yadda ake yin yanka ba kowanne masu yanka ne suke da ilimin wannan sakon da annabi ya faɗa ba sai ga an yanka dabba a gaban dabba ko an yanka kaza a gaban kaza shi yasa aka ce dan saboda wannan rahamar malam daidai da jinin da ka yanka kaza bai halatta ka zo baka wanke wannan jinin ba ka zo ka daɗa yanka wata kazar kuma a sai ka wanke daidai da jinin da ka yanka rago to bai halatta ka zo ka daɗa yanka wani ragon da wannan jinin ba ba daidai ba ne kuskure ne manzan Allah yake cewa da wannan rahama ɗin ne dabbobi suke nemo ruwa su shayar da 'ya'yansu kamar yanzu tsuntsu sai ya je ya yi koto sai ya zo ya ba wa 'ya'yansa dabbobi su je su nemo ruwa su je su ba wa 'ya'yansu kifi ya haihu ya kyankyashe 'ya'yansa su ci abinci a tattare da shi duka da wannan rahama ne Allahu akbar fa idza kana yawmul qiyama idan ranar tashi alkiyama ta kasance qabadaha Allahu tabaraka wa ta'ala min al khalaiq sai Allah ya dauke wannan rahama din daga gurin halittu gaba daya wannan rahama kwaya ɗayan ma sai Allah ya dauke ta fa ja'alaha sai ya hada wannan rahama wa tis'ina lil muttaqin sai a hada ta da wannan rahama kwaya daya da wannan 99 da aka ajiye sun zama ɗari sai a bawa al muttaqina masu takawa shine fassarar wa rahmati wasiyat kulli shay rahmata ta yalwaci komai yace fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun kuma lalle zan bada wannan rahama zan rubuta wannan rahama zan wajabta ga wanda suke jin tsoro na masu takawa yi kokari ka zamanto cikin masu jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya mana afuwa Allah ya samu cikin masu tsoron sa na'am malam
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون
Allah madaukakin sarki yake cewa wannan rahama ta zan bayar da ita ko rubuta ta ga wanda suke jin tsoro na suke bayar da zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun kuma wadanda suke yin imani da ayoyinmu inji Allah madaukakin sarki ga sifar su kuma du allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi sune waɗanda suke bin الرسول النبي نن الأمي wanda bai iya karatu da rubutu ba shine annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar ya bai iya karatu da rubutu ba cikin ni'imar da Allah ya wa annabi bai iya karatu bai iya rubutu ba yanzu annabi da zai ga rubutu ba zai iya karantawa ba rubutu ba zai iya rubutawa ba me yasa Allah ya masa wannan dan kar ma a ce ya iya karatu zuwa yi wannan wahayin ya je karanto shi a wani wuri ya zo yake ga mutane to ma bai iya karatu ba rubutu fa kar ma a ce wannan qur'ani shi je gida ya zauna kurin ya kirkire shi ya rubuto shi yake kawo mutane yake mutane kurin wato wuru-wuru to bai ma iya rubutu ba da za ka rubuta muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi zai iya karantawa ba to kuma amma wannan sifa din yabo ne ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma suka ne da ni da kai yanzu kai idan aka ce da kai ummiyi to an zage ka baka da rubutu baka da karatu mutuwa kenan amma shi in aka ce da shi ummi to ɗaukaka ce sharaf ne gare shi to shine aka ce su ne masu bin wannan annabi wanda yake ummiyi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit taurati yana nan da sunansa a rubuce a cikin tun at-taura ma yana nan a rubuce yajiduna sifatahu wa na'atahu wa nubuwatahu fit taura wanda akwai sifarsa da alamarsa a cikin attaura maktuban indahum fi taurati wal injil kai ba ma attaura ba har cikin bible ma akwai sifar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama sai dai kawai yan bible din su boye in sun zo tsallakewa suke mai kun su musu bayani gashi bible yayi bayanin muhammadu yayi bayanin sifofin muhammadu to amma in sun zo sai su yi jumping to shi yasa ahmad didat ya samu nasara a duniya wajen musulantar da kafirai da dama kiristoci da dama suka karbi musulunci saboda shi kuma wannan ayoyin yake bi ya zakulo su wanda suke cikin bible din sai ya karanta kuma ya kotin kuma ya ce gashi na ya ce kuma kowa ya bude bible din sai ya gani kuma sai a bude bible din sai a gani sai mutum ɗari biyar a take sai su musulunta to shi yasa sai da aka san kutun kutun da aka yi shi ma aka tafiyar da shi dan ana cewa ma shi Ahmad Didat mutuwar sama akwai akwai hannun wasu na kusa da shi ma aka yi kulle kulle ma aka kashe shi Ahmad Didat wanda ya yi shahara a duniya ya musuluntar da kafirai da yawa saboda ya san Bible din daka da waje to yanzu matsalar shine su masu karantar da Bible din wato ba sa koya wa mutane Bible din da gaske wallahi da yawa yawan kiristocin nan malam da za a musu bayanin musulunci a gamsar da su wallahi malam za su musulunta kafin na taho daga Kano zai kai wata ɗaya ko wata biyu akwai wani babban fasto da ya zo nan wajenmu ya musulunta shi daga kudu daga kudu yake accountant ne babba ya yi bible school ya yi graduating suka turo shi ya zo kano wai ya yi da'awa ka ji fa ya zo kano saboda akwai musulmi ya da'awa yana yada kiristanci shikenan da ya zo akwai wani yaro wani ɗalibinmu ne ana ce da shi abdulkarim shi ma a wannan inyamuri ne ya musulunta sai suka zo a shago ne ma an je sayan kaya haka to sai ya ji ana dan debate haka to shi kuma yana gadaran pasto ne yana rike da coci guda a hannunsa da mota ake daukansa ake zagayawa da shi ake komai da shi yaro matashi giant sai ga ana debate din nan kudin sai ya tsaya da musulmi da wanda ba musulmi ba ana yi ana yi yana sauraron su sai ya sa baki sai shi wancan yaron abdulkarim din sai ya dawo kan shi pastor yace masa yayi masa bayani yace shi fa pastor ne fa a abin nan yace no problem ko kai pastor ne i will try my best to convince you why yace ya bashi idea ya bashi idea shi pastor kenan yace yace bai farga ba kawai sai na ga he, he totally beat my ideas all my ideas he beat my ideas yace nayi nayi na ya buge ni gaba ɗaya ya bani hujjoji masu karfi duk abin da na gaya mai ya kada ni yace na yi iya kokari na ne convincing ɗinsa na dawo da shi kan addini na amma na ga yafi ni karfin dalili yace ni kuma ina yin wannan addinin ne saboda Allah kuma ina cewa mabiya na su yi saboda Allah so ni yanzu na ga bani da wata hujja ba wani dalili kullum sai zo yace mu bashi kalmar shahada kuma muka bashi kalmar shahada to na ce ya za ka yi da cocin ka da kuma yace no zan je ne handin oba na gaya musu ce dama ban gane ba ne kuma yanzu na riga na gane I am totally convinced an yi convincing dina na gamsu to kun ga ashe akwai masu yi saboda Allah bayan shi duka sati biyu sati uku sai ga wata babban principal ita ma pastor ce daga wata makaranta ita ma ta zo aka tattauna aka tattauna aka ba ta ideas ta gamsu ta yi kotin aka yi kotin ta fada aka fada aka ce to ai guri kaza a bible kuma an ce kaza bible ya ce kaza nan kuma ya ce kaza Allah ya ce kaza bible ya ce kaza sai aka hada mata gani ta ce yes you are totally correct you are right wallahi ita ma ta ce a bata kalma ashhadu an la ilaha illallah aka bata a masallacin juma'a muka bata har a facebook yara sun saka da hannuna na dauki hijabi na rataya mata saboda ta zo daga ita sai abin nan ta principal nace sa hijabi ki je kuma ki ci gaba da aikin ki to abin da nake so na gaya muku shine malam akwai masu yi dan Allah wallahi akwai waɗanda idan an gamsar da su suna gamsuwa da yawan su to shi yasa ashe tattaunawan tana da amfani ga wanda ya samu dama ya samu iko suke tattaunawa din yayi kokari yayi hakuri ya tattauna da su din har su fahimta su gamsu الذين يتبعون الرسول النبي الأمي wanda suke bin wannan wato annabi kuma um, manzo wanda sun gan shi a rubuce a cikin littafin su da attaura da linjila ya murhum bil ma'ruf yana umartan su da kyakkyawan aiki shine bil iman wa yanhahum anil munkar kuma yana yana hana su dangane da munkari shine shirka da Allah kenan wasu suka ce yamurun bil ma'ruf ana nufin yamurhum bis shari'ati was sunna yana umartan su da bin shari'a da bin sunna su zama ahlus sunna masu bin gaskiya da addini al munkar ma la yu'rafu fi shari'atin wala fi sunna munkari shine abin da ba a san shi a shari'a ba kuma ba a san shi a sunna ba to yana hana su bin munkari wasu suka ce al munkar shine al andad kishiyoyi da ake wa Allah a rabu da bautawa kishiyoyi ga Allah sannan al-ma'ruf din shine makarimul akhlaqi kyawawan dabi'u wasilatul arhami da sada zumunci kuma an hana su bautar gumaka an hana su yanke zumunci duk wannan annabi yana umartar su da wannan wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu dadada tsarkakan abubuwa kamar da a jahiliya sun haramta wa kansu wasu nau'i na dabbobi wanda Allah bai haramta musu ba irin su bahira irin su su sa'iba da su wasila da muka yi bayani cikin can cikin suratul ah, ma'ida wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith sannan kuma annabin nan yana haramta musu dukkan mummunan abu almaita irin su cin mushe wa dam da shan jini wa lahmul khinzir da cin alade haramun ne wa zina da zina duka haramun ne wa yadaw anhum israhum sannan kuma yana sauke musu duk abu mai nauyi a kansu shine wa yadaw anhum israhum ay ma yasqulu alal insani min qawlin an fi'l duk abin da zai musu nauyi to yana kokarin sauke musu wal aghlal al aghlal shi ma jam'i ne na al asqal nauyaye nauyaye na kafirci duk annabin nan zai ɗebe musu allati kanat alaihim wanda aka dora musu kamar misalin idan mutum ya yi laifi zai tuba sai a ce je kashe dan uwansa da haka ake musu hukunci kaga wannan al aghlal allati kanat alaihim kenan da idan sun yi laifi tubansu shine sai a ce ku je ku kashe kawukanku faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum aka ce duk wannan an ɗauke musu ba sai an yi ba da irin su idan mutum ya zubar da ko ya yi laifi da wata gabasa aka ce sai gutsire ta in ka yi laifi da wannan hannun tubanka shine ka je ka sa gatari ka sare hannun shine tubanka kaga wannan nauyi ne malam idan najasa ta taba maka jikinka najasa ta taba maka man fitsari ya diga a fatarka ko a cinyarka to tsarkaka daga wannan najasan shine ka je ka sa reza ka yanke fatan nan tas shine tsarkaka ka kaga wannan shi ma nauyi ne to Allah ya kiyaye mu duka wannan annabi da ya zo ya ce an ɗauke muku an yafe muku kaga wannan abun farin ciki ne falladina amanu wa azzaruhu Allah ya ce lalle waɗanda suka yi imani wa azzaruhu suka girmama annabi wa nasaruhu suka taimaki annabi alal a'da'i akan abokanan gaba wattaba'un nuran allazi unzila ma'ahu kuma suka bi hasken da aka saukar tare da wannan annabi kenan alqur'ani an dawo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka bi alqur'ani ulaika humul muflihun lalle waɗannan su ne masu wato babban rabo bayanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo hatta a cikin attaura kamar yadda kuma ya zo cikin linjila amma matsalar shine su yan attauran yahudawan boye sifar annabi din suke sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda hadisi ya tabbata daga ata ibn abi ya ata ibn yasar hadisin imam al-bukhari Allah kara masa rahama an ba da labari dangane da sifar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo daga amru ibn al-as sifar annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa innahu la mawsufun fi at-taurati bi ba'd sifatihi fi al-qur'ani lalle fa annabi an sifanta shi a taurafa da irin sifofin da aka sifanta shi a cikin alkur'ani kenan an yi kan da kan da abin da ke cikin attaura da abin da ke cikin alkur'ani duk ɗai ne na sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama attaura shine littafin da yahudiyawa yahudawa suke tutiya da shi ga abin da yake cikin attaura din ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa hirzan lil ummiyina anta abdi wa rasuli sammaituka al mutawakkil ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولكن ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا wannan haka sifofin suka zo a cikin attaura kuma yadda wannan sifofin sun zo a dunkule cikin alkur'ani ya kai wannan annabi lalle mun turo ka ka zamanto mai shaida ne kuma mai albishir kuma mai gargadi kuma ka zama kariya ga al'umma kai ne bawana kuma manzona na sa maka suna mutawakkil kai ba mutum ne mai kaushin zuciya ba ba mai mummunar mu'amala ba ba mai tsanantawa ba kuma kai ba mutum ne mai hauragiya da ihu a cikin kasuwa ba sannan baka sakayya da mummuna da mummuna lalle kai abinda kake kana afuwa kana gafara kana rangwame kuma Allah ba zai ɗauki ranka ba har sai ka miƙar da hanyar da take karkatacciya ce hanyar kafirci sai ka yi bayanin addini na ƙwarai mutane su zo suna la ilaha illallah ta dalilin la ilaha illallah a buɗe idanuwan da suke makafi ne sannan a buɗe kunnuwan da suke kurame ne sannan a buɗe zukatan da suke an jimce su kuma an rufe su wannan hadisi haka ya zo cikin sahih bukhari kuma hadisi ne ingantacce ya zo a ƙarƙashin tafsirin aya da Allah yake cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira cikin suratul fath to kaga wannan malam yanda ka ji shi din nan haka yake kuma a cikin at-taura to amma abin da ke faruwa shine su yahudawa idan suka zo irin wannan sifofi dan kada ƙananan yahudawa su gane a ashe wannan annabin an yi bayanin sama a cikin littafin mu to malam sai su goge sifar tashi gabaki daya sifar manzon Allah sai a share ta tas a cikin at-taura din ta yadda za a zo a neme ta a rasa to kaga wannan ba daidai bane kuma kuskure ne to wannan aya din tana nuna mana lalle annabi sallallahu alaihi wasallama abin sifantawa ne a cikin littattafan da suka gabata kuma abin sifantawa ne a cikin alkurani wanda ya dace shine yi imani da sifofinsa na attaura kuma yi imani da sifofinsa na linjila kuma yi imani da sifofinsa na alkur'ani kuma wannan yake nuna mana cewa shi addinin musulunci adalin addini ne yau yanzu gashi mun ɗauko nassi daga littafin yahudawa a taura mun zo muna kafa hujja da wannan nassi na a taura din wata ran kuma mu ɗauko a cikin linjila cikin bible kuma mu faɗa mu ce ga abin da allah ya ce a bible ba za mu ce mun yi kundemin ɗinsa gabaki ɗaya ba akwai wanda ya dace da namu akwai wanda bai dace ba to amma da yawa za ga kiristoci yanzu ba abin da suke sai yakar alkur'ani ina ma da kuna karanta shi kuna jin me aka faɗa a ciki to ai da za ku samu kubuta kwarai da gaske kuma ku samu ganewa Allah ganar da mu to sai Allah ya ce me
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون Allah madaukin sarki yake cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ga ya musu ya manzan Allah ni manzo ne a gare ku ga baki ɗayan ku jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard manzan ubangiji ne wanda yake da mallakar sammai da ƙasai manzan Allah ne wanda ya mallaki sama kuma ya mallaki ƙasa manzan ubangiji ne mamallakin sammai da ƙasa allazi lahu mulku samawati wal ard wanda mulkin sama da ƙasa duka nasa ne tabaraka wa ta'ala la ilaha illa huwa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah shi shi kadai yuhyi wa yumit shine mai rayawa shine mai kashewa duk wanda kaga ya rayu Allah ne ya raya shi haka kuma duk wanda ya mutu to haka Allah ya ga dama ya dauki ransa ya kashe shi lokacin sa ne ya kai karshe fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah annabiyul ummi shine wannan annabi ummi da muka faɗa alladhi yu'minu billahi wa kalimati wanda ya imani da Allah da kalmomin Allah shine ayoyin Allah kuma sune alqur'ani kuma yayi imani da Isa dan Maryam kamar yadda imamu suddi da imamu mujahidi ya faɗa shi annabin namu ya yi imani da ayoyin Allah ya yi imani da kalmomin Allah kalmomin Allah nan shine isa wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kaga kenan Isa dan Maryam shine kalmar Allah to annabin mu Muhammadu an ce yayi imani da Isa mu ma musulmi an ce mu yi imani da Isa mu yi imani da Jesus mun yi imani da Jesus muna son Jesus kuma annabin mu yayi imani da Jesus yana son Jesus to ko me yasa ba ku yi imani da Muhammadu ba kuma ba ku son Muhammadu kuma alhali Bible ya ce ku yi imani da Muhammadu ku yadda da shi kuma shi Jesus ya yi bayani akan Muhammadu tunda Muhammadu ya zo bayan Jesus ne kuma me yasa ba za ku tambaya ba wani annabi ne ya zo bayan Jesus me yasa kuka yadda da Yahudawa Yahudawa sun ce ma ba su yadda da Jesus ba gaba daya su Yahudawa ma sun ce annabi Isa ma makaryaci ne haka Yahudawa suka faɗa amma yanzu ka duba yau Kirista sun haɗa baki da Yahudawa don su yaƙi musulunci babu addini adalin addini mai neman zaman lafiya irin addinin musulunci yanzu nan kullum muka zo karatu sai mun kira isan dan maryam kuma sai mun yi masa addu'a kullum amma ba yanda za a yi kirista ya kira muhammadu ya faɗi alheri a kansa kaga babu adalci a ciki babu adalci wattabi'uhu ku bi muhammadu tunda ya bi annabawan da suka gabace shi kuma ya yi imani da su la'allakum tahtadun yin haka shine zai sa ku samu shirya hadisi ya zo ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito annabi yana cewa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi na rantse muku da wanda ran annabi Muhammadu yake hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wanda zai ji labari na daya daga cikin wannan al'umma yahudiyyun wala nasarani ko ba yahudi ko ba nasari ko ba yahudi ko dan kirista summa ya mutu ya kuskure ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi annabi yace kuma bai yi imani da abin da aka turo ni da shi ba illa kana min ashabin nar face wallahi sai ya zama cikin yan wuta haka annabi ya faɗa yace duk wanda ya ji labari na a cikin yahudawa ko cikin yan kirista kuma bai yi imani da abin da na zo da shi ba tunda yanzu gashi na mun faɗa ƙur'ani ya ce annabi ya yi imani da isa ya yi imani da musa ya yi imani da annabawa gaba ɗaya la nufariqu baina ahadin min rusuli ku kuma misalin kirista kuna cewa ku mabiya annabi isa ne to annabi muhammadu ya yi imani da annabi isa kuma annabi isa dan uwansa ne annabi ne cikin annabawan allah yahudawa kun ce ku kun yi imani da annabi musa to annabi muhammadu ya yi bayani akan annabi musa kuma ya girmama annabi musa har azumi yake ta yi da murnar ranar da aka kubutar da annabi musa daga hannun fir'auna saboda kauna kuma ya umarci al'ummarsa su ta yin azumin ashura ranar goma ga watan almuharram don nuna murna da farin ciki allah ya kubutar da annabi musa daga hannun fir'auna min qabdati fir'aun kaga wannan ya nuna annabi yana son annabawanku to annabi ya ce wallahi duk bai hude ko ba nasaran da ya ji labari na kuma bai imani da ni ba to alkawarin Allah dan wuta ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kuma haka musulmi ya faɗa ya kamata ya faɗa akwai wasu mutane da suke abin nan an yi magana ce ha no ai su ma suna da addinin su in an yi magana ce ai su ma suna da addinin su no ba za ka ce musu arna ba ai to duk wanda ba musulmi ba ya arne ne ai kafiri ne ko ba ka bane ba gashi annabi ya faɗa bai ci duk inda wanda bai imani da ni ba ya zama kafiri da akwai irin yan boko nan da suka sha boko su a bane yan kattawari no no no ka kyale su su addinin su haka suka fahimta kai ma haka ka gane just addini ai is belief and is mode of understanding so, so wannan shine abin da suka yi understanding shine abin da annabinsu ya zo musu da shi ka ji faɗan Allah wai shi wai wai shine wai zai nuna maka wai me ya kamata a yi a addini to kaga wannan ba daidai bane kurin magana guda daya ba wani compromise kurin ai imani da Muhammadu tunda da Allah ya ta turo annabawa summa arsalna rusulana tatra haka Allah ya ce muka turo manzanni ɗaya bayan ɗaya wani yana biyowa bayan wani duka na Allah ne gaba ɗaya mu ko musulmi aka ce kar mu yadda mu nuna bambanci tsakanin su kuma duk mun yi imani musulmi ɗaya yau in yace bai yadda da annabi Isa ba ya zama arni duk sallarsa wallahi duk azuminsa duk zakar da zai bayar in dai yace bai yadda da annabi isa ba to shikenan ya zama kafiri kuma dan wuta ne kuma direct entry wutar ma ba wani bakalewa wani wuri to kaga ashe kuma duk wanda kuma mu ma bai imani da namu annabin ba shi ma ina zai tafi can zai wuce insha Allah mu je malam
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون shine Allah yake bayani cewa kaga wa min kaumi Musa a cikin mutanen annabi Musa sune banu Isra'ila umma akwai wata jama'a yahduna bil haqqi wanda suna shiryarwa zuwa gaskiya kaga a ce ba dukkan mutanen annabi Musa ne suka zamanto corrupted sun lalace gaba ɗaya ba a cikinsu akwai yahduna bil haqq wanda suke kira suke da'awa yurshiduna wa yad'una ila al haqqi suna kiran mutane zuwa gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da wannan gaskiyar suke yi wa mutane hukunci a cikin jama'ar annabi Musa al-adl shine al-hukm ka yi hukunci na gaskiya shine al'adul shine adalci to a cikin jama'ar annabi isa a cikin jama'ar annabi musa to lallai a cikinsu akwai masu kira akan gaskiya kuma suna magana akan gaskiya kuma suna hukunci akan gaskiya kaga adalcin alkur'ani bai musu kudin goro ba sai ce no a cikin yahudawan ma akwai masu kira akan gaskiya wanda suke bin annabi musa din akwai masu kira akan gaskiya akwai kuma masu aiki akan gaskiya kamar yadda muka faɗa a cikin kiristoci akwai masu yin kiristancin nan da gaskiya su iya abin da suka fahimta kenan ba har yanzu ba samu hujjar da za ta gamsar da su su daina kiristanci ba shi yasa ba su daina ba amma yau in aka ba su dalili aka ba su hujja za su daina kuma za su fahimta kuma suna nan suna fahimta ko ba ka bane alhamdulillah ana nan ana ganewa kullum kullum shigowa ake yi kiristoci shigowa musulunci suke yi ai ba za ka ce wai musulmi suna ta komawa kirista ba ba za a faɗa haka ba a duk duniya ba a yin haka to wannan kawai ya ishi kirista ya ga cewa a gaskiya wannan addinin musulunci babu yi ne saboda shi wannan addinin kullun shigansa ake yi kullun customers karuwa suke yi ko ba haka bane ba a raguwa ba a raguwa ban ce wani baya ridda ba ana samun wanda yake ridda amma a cikin mutum ɗari kai sai dai ka tara dubu kai dubu goma ma sannan ka samu mutum ɗaya da zai koma shi ma watakila saboda duniya da kwaɗayin duniya ko kuma daman bai shigo da kafa biyu ba yana kan katanga ne Allah ganar da mu na mana وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah madaukin sarki yake cewa wa qatta'nahum ashnatay asharata asbatan umama waɗannan mutane wa qatta'nahum sai muka rarraba su mana banu isra'il kenan الضمير هنا يرجع إلى بني إسرائيل اثنتا اثنتي عشرة أسباطا أمما sai muka raba su kashi-kashi guda goma sha biyu jikoki-jikoki kalmar asbat jam'i ne na sibt asibtu ana nufin jika gidaje-gidaje na jikokin yaqub alayhi salatu wassalam guda goma sha biyu isnatai asharata asbatan umama Allah maɗaukin sarki yake cewa wa auhaina ila musa mun yi wahayi zuwa ga annabi musa idistasqahu qaumuhu yayin da mutanensa suka nemi ya shayar da su ruwa fitihi lokacin da suke cikin rudu da tashin hankali da damuwa da Allah ce arba'una sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'ala alqaumil fasiqin sai da suka shekara arba'in suna shiga daji suna tafiya ba san inda suke tafiya ba suna rayuwa cikin imuwa ga yunwa ga ishirwa ga talauci ga bukata shekara arba'in da Allah ya fushi da su da suka sha kashi sai suka zo suna neman annabi Musa ka roƙa mana ubangijin kai ba mu ruwan da za mu sha saboda ba a samun ruwa sai da wahala rashin ruwa malam azaba ne fa rashin ruwa ba azaba ne to shine idistasqahu qaumuhu fa qul ladrib bi asaka al-hajar sai muka ce da shi ai anidrib bi asaka al-hajar a wata aya ce ta cikin bakara fa qul nadrib sai muka ce da shi ka ɗauki sandanka ya musa ka doki wannan dutse shine alhajar an ce akwai dutsen da shi musa ɗin yake tafiya da shi wannan dutsen ne allah ya nuna musu mu'jiza da ba su yi imani da shi sai ya ce to bari a nuna muku inda za a fitar muku da ruwa ba sai ma an yi tono ba kurin ya ɗauki ɗan sandansa da yake tafiya da shi da ya kwali dutsen fambajasat min husnata ashrata aina kawai fambajasat fambajasat bi ma'ana infajarat sai ko aka samu idanuwar ruwa sun faffashe sun tsatsage sun fito infajarat kenan guda goma sha biyu wa qatta'nahum musnatai asharata asbatan umama su goma sha wannan afwan su su goma kai ko asharata asbatan umama su su goma sannan kuma aka zo aka fasa musu idanuwar ruwa kuma suka samu iya adadin su shi ma likulli sibtin ain kowane gida kowane jika yana da gidan ruwa kada alima kullu unasin mashrabahum kowane jama'a sun san ina za su je su ɗebi ruwansu su sha yanzu dan Allah wannan ba ni'ima ba ne ai ni'ima ce to shi Allah kuma ya ce wa zallalna alaihimul ghamam bayan mun musu wannan ni'ima sun shiga cikin ɗimuwa da ishi ruwa suka ce a ba su ruwa anan Musa ya bugi dutse ya fitar musu da ruwa kuma ruwan ma babu turereniya kowane gida su je su ɗebi ruwansu wannan ba zai takura wa wannan ba sannan kuma zallanna alai himul ghamam sai muka yi musu inuwa da girgije muka hana su zafin rana alghamam ana nufin wato lokacin da suke cikin tsananin zafin rana sai Allah ya kawo girgice kamar hadiri sai ya rufe ranar sai suka samu inuwa yanzu ina adan ana kwalla rana sai Allah ya turo hadiri ya wuce ta karkashin rana sai ga an yi inuwa to bayan zafin ranar da suke sha dan Allah ya sauƙaƙa musu sai turo musu girgije sai ya musu inuwa shine wa zallalna alaihimul ghamam kaji na biyu wa anzalna alaihimul manna was salwa muka saukan musu da 'ya'yan shila da darba nama soyayye ustaz daga sama ruwan nama kurin sai dai ka ji kwanukan gida rababau rababau kakakau kakakau nama yana ta sakowa kuma yayan shila a cikin nama ma ka san malam nama nama ne nama in aka samu na kaza to an samu nama to a cikin kajin ma aka samu yan shila to ba magana yan shila shine ƙananan wato tsuntsaye kenan kamar irin su tattabaru baru kenan ko ba haka bane irin su irin su wannan irin su hasbiya din nan irin su yan kananan fakara fakara din nan wanda irin su salwa ko to wanda malam idan aka sashi a tukunya ya sha wuta bata kashin su bata yake yi da ka aika shi da naman da kashin ba za ka bambance ba tafiya kawai yake yi kaji yan kabbara ko an je kayan daɗi yanzu wani watakila ya shekara shekaru bai taɓa cin naman baru ba ma to ko wurin masu sai da nama ne naman baru daban yake tsada ne da shi saboda shi baka da matsala da kaje kurin wuka za a sa fat fat fat fat a faffasa ma da kashin da komai kana tura shi da ka tauna kashin tafiya yake to malam irin wannan aka turo musu wadda ba sai sun sha wahalan balla kashi ba da ni ne da kai yanzu zamu je kasuwa mu sayo nama mata su sha wahalan dafa shi su yi gumi suna dafa shi a kashe masa magi a kashe masa mai a sa ruwa kuma wallahi in ka zo tauna shi sai kai gumi ka sha wahalar duniya ka yaga ka yaga wani kam sai dai ka hakura ka barwa aljanu kawai su karisa to wallahi su ba haka aka yi musu ba almannu wa salwa malam ga ruwan zaki da aka saukan musu an ce wannan mannu din kamar irin raba in an yi ruwa da damana raba tana sauka akan kwano tana ma jika wuri tana zuba to haka sai dai su tashi su ga kwanukan sun ciccika da shi da daddare ba sai sun sha wahalar tara ba nama ku gashi nan shi da aka ce ku yi ta ci kawai ku ci kawai abinda ake so ku yi imani da Allah da manzon Allah da annabi Musa amma ina Allah ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadada tsarkaka daga abin da muka azurta ku da shi wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun Allah ya ce sai ba su bi ba suka karye dokar suka saba a can bakara cewa suka yi lan nasbira ala ta'amin wahid kai Musa ka gaya ubangijinka ba za mu taba hakura da abinci ɗaya ba me yasa za a yi ta kawo mana nama kurin da wannan shine abincin mu ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم suka ce ka ce ubangijinka gaskiya canja mana mu mun fi son ganye yawa a je a kawo mana ganye a kawo mana kankana a kawo mana kokomba a kawo mana wake a kawo mana albasa shi muke so amma abinci daya lan nasbira ala ta'amin wahid annai musa ce yanzu ku dan allah da aka baku nama da kayan zaki ku canja abu mai matsayi ku karbi mara matsayi ibutu misran fa inna lakum ma sa'altum ku tafi ku je ku shiga birni ku shiga gari duk abin da ku roƙa za a baku wa duribat alaihim zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah shikenan kuma sai aka rubuta musu kaskanci da wulakanta da tusarta suka juya cikin fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma har yau yahudu suna cikin fushin Allah saboda sun yi wa Allah butulci kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna Allah ya ce walakin kanu anfusahum yadlimun mu ba su zalunce mu ba amma kansu suka zalunta to sai ce me kuma dan naga mutumin ya matso sauri وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون
Allah ya ce wa iz qila lahum uskunu hadhihi alqarya ga wata ni'imar da aka yi musu aka ce to ku zauna cikin wannan alqarya wa kulu minha haythu shi'tum ku je ku ta zama ku ci abin da kuka ga dama lokacin da kuka ga dama ta yanda kuka ga dama a cikin bakara ya ce ragadan kai su shi tuma ragadan ana nufin wasi'an a yalwace wato babu iyaka baya karewa amma wa qulu hitta idan za ku shiga garin ku rinka cewa hitta me hitta ana nufin ya Allah ka yafe mana zunubanmu shine hitta Allah ya ce ku rinka faɗin wannan kalma din za ku shiga garin a cikin bakara ake cewa naghfir lakum khati'atikum ko khatayakum kai idan kun faɗi haka za a yafe muku laifuffukan ku da zunuban ku sannan kuma ana so wadkhulul baba sujada ku shiga wannan gari kuna masu sunkuyar da kai shine munhanin shine sujadan kuna masu sunkuyar da kai naghfir lakum khati'atikum za mu yafe muku duk laifuffukan nan da aka ba ku labari sun yi an yafe yan uwana ga abin da ake so su yi na farko su zauna a gari su ci su sha iya yalwa yanda suke so amma su rinka cewa hito yayin da za su shiga gari sannan kuma su shiga garin nan suna masu koyar da kai idan sun yi haka an yafe musu laifuffukan su kullum umarni ne ake ba su su dabbaka umarnin sun huta amma bari ka ga da bayahude bayahude ne bayi da kirki Allah ya rufe musu zance ce sanazidul muhsinin da sannu ma za mu wa masu kyautatawa a cikin ku ni'ima kan ni'ima mu taimaka musu mu agaza musu wallahi malam da suka zo malam maimakon su ce hitta din da za shiga garin sai shiga garin suna hinta hinta kaga ce aka su ce hitta hitta kalmar hitta Allah ya fi mana zunubin mu Allah yi mana rangwame to sai suka ce kar ku ce kan mu faɗa sai suka do suna cewa hinta me hinta alkama alkama alkama alkama su ce Allah ya yafe musu ba za su faɗa ba amma sai dai su rinka kiran alkama alkama wai dai wai a yi wa Allah iskilanci wannan ba su ne yahudawa to, to bari ka ji an ce su shiga wannan gari suna masu sun koyar da kai saboda Allah ya san halin yahudawa da suka zo garin sai Allah ya saukar da kofar garin ta yi kasa kasa kamar yanzu misali in zan shiga nan kofar ka gan a miƙe take barin sun koyar da kaina ba to Allah ya ce in za ku shiga ga kofar a miƙe take amma ku sun koyar da kanku to ya san halin su ba za su yi ba sai Allah ya sa mala'iku suka yi ƙasa ƙasa da kofar garin ta inda nan ne za shiga kofar garin ta yi ƙasa ta yanda duk tsiya in sun zo sai sun sun koya shiga ka san me suka ce sai suka ce mu zauna mu ja duwawu kawai suka zauna malam ko sai suka kama jan duwawu yo yo yo suna jan duwawu haka suka shiga garin saboda tsabar rashin mutunci yahudu kenan al-yahudu humul yahud yahudu tuba babu kenan wallahi mala annabi musa ya ga tasko a gurin mutanen nan suka ce bara a faɗi hitta din ba kuma ba za a shiga ana sujjadan ko an sunkuye kan ba sai dai mu shiga da jan duwawu suka shiga suka shiga garin da jan duwawu to shine allah tabaraka wa ta'ala yake cewa فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم الظالمي a cikin su suka canja abin da aka gaya musu malam Allah yana da hakuri ka duba tunda muka sura nan muke karantawa su muke fama tafsirin mu ne ma a cikin a masallacin cikin gari abinda muke ta fama kisar yahudawa nan amma wallahi mutanen nan ba su imani ba suka canja Allah ya ce azzalumai suka canja kaulan zance ghairal alladhi qila lahum ba wanda aka ce su faɗa ba mu kuwa in ji Allah fa arsalna alaihim rijizan sai muka yi fushi muka saukan musu da azaba minas sama'i daga sama bima kanu yazlimun saboda zaluncin da suka yi yanzu anan Allah ya zalunce su Allah bai zalunce su ba a bakara kuma cewa fa anzalna alaihim ko rijizan minas sama'i bima kanu yafsukun ne yace ba yazlimun ba muka saukan musu da azaba daga sama saboda fasikanci da fita daga da'a wa ubangiji tabaraka ta'ala suka kasance suna yi to wannan shine abin da annabi Musa ya sha fama da waɗannan mutane har yanzu dai bamu gama ba gobe mun zo insha Allah za mu tashi wa salihum anil qaryati allati kanat hadirat al bahri iz ya'duna fi sabti istatihim hitatihim hitanuhum yawm sabtihim wa yawm la yasbituna la tatihim abinda na faɗa na daidai Allah nake roƙo ya bamu lada da ni da ku wannan ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah nake roƙo ya min afuwa da ni da ku da rangwame wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Amin, Allah.
Wanda muka ji. A kafin mu fara karanta tambayoyi akwai wa'insu 'yan sanarwowi. Da farko, kwamitin shirye-shirye na wannan karatun suna sanar da neman taimako fi sabilillahi saboda kasancewar kusan duk wani ayyuka da za a yi da duk wani abu da za a motsa da kuɗi ne saboda haka ana buƙatar jama'a su taimaka Allah kuma ya ba da ikon taimakawa ɗin ya kuma ba da lada a uh, sanarwa na biyu kamar yadda muka sani duk shekara ranakun asabar da lahadi da juma'a ba akan yi karatun yamma a masallacin sarki ba malam yakan fita ziyara zuwa waɗansu wurare kamar yadda yau muka je kyambu insha Allah gobe uh, da yamma za a yi karatu a uh, bakin cross kofan shagon amebuba kamar yadda aka saba sannan jibi lahadi in allah ya ara mana numfashi malam zai je ziyara garin findiga da fatan allah ba da ikon zuwa har yanzu 'yan hisba suna sanarwa masu babura cewa da allah su yi kokari a su yi hakuri su ci gaba da basu haɗin kai kamar yadda suka saba su daina ajiye baburansu a cikin mutane su rinka yin fakin a wuraren da aka tanada don fakin wannan ana yin sa ne domin su masu baburan da kuma sauran jama'an da suke zuwa jin tafsirin nan da fatan za a gyara daga ƙarshe su ma 'yan agajin suna da amin 'yan hisba ɗin masu uniform da marasa uniform idan aka tashi suna da zama a kaset ɗin da ake tallansa a nan na kudubobi guda hamsin wanda aka yi a masallacin usman bin affan wanda wancan satin mukamin shekaran jiya muka sanar cewa za a iya samu a gun mala hassan mu'azzin da sauran bayan allah a wani ya kawo sanarwar cewa alhaji yusuf sa ido a bakasi ya kawo sanarwar cewa wanda bai da cd da zai abin nan kuma yana da bukatan kaset din ya kai wayansa yana da shi a abin nan a flash a memory din shi so zai sa masa sai ya saya aure da fatan a sai tambayoyi mai tambaya na farko ya ce malam ina hukuncin mutumin da yake bautar da mahaifansa da noma a gonaki amma kuma ba iya taimaka musu da komai ko da ba su da lafiya
kamar ya yana bautar da iyayensa ma'ana shi yake taimaka musu ya kai su ma'ana ok ya ɗauki iyayensa ya kai su gonarsa su masa noma subhanallah kuma baya kuma taimakonsu da komai wannan sifar yan wuta ne shine kawai abin da zan iya faɗa kwarai da gaske dan in ba mai ɗabi'a irin ta dan wuta ba zai wannan ka ɗauki iyayenka kai su gonarka su yi maka bauta su maka noma su maka shuka su maka girbi kuma ka dawo gida ka ci moriyar arzikin baka taimaka musu da komai yau in ba dan wuta bawa zai wannan ai ba wata aya ba wani hadisin da zan jama ko kai a jikinka ma ka san ba aikin Allah bane wannan barna ce tsagoran ta kuram Allah ubangiji ya yi maka daka ba abu ne mai kyau ba addini ya ce mu taimaka wa iyaye aslan ma ka dauke su ka kai su gona ka su maka aiki ma kuskure ne sabon Allah ne ina kai da aka ce ka hutar da su kuma kai ne zaka dauke su ka kai su gona ka su maka bauta fi sabilillah a wannan ba daidai bane kuskure ne da haka ya kamata mutane su ji tsoron Allah su kiyaye kuma na sha gaya muku shi yasa ba daidai zamu yi wa'azi akan abin da ya shafi hukuncin bin iyaye din nan in Allah ya sa da mu fada da jawabi akai hakki na iyaye mu ji meye sai ayi kasar dan mutane su rinka ji a waya da komai da sauransu Allah gyara mana
mai wannan tambaya yana ne akan maganan biyan azumi na kafara yana neman malaye masa bayani ko akwai wani wuri a nafsi ko hadisi da aka ce za a biya azumi guda 60
ha hadisi ne ai ware da gaske utsiyar ku mutum ba karatu ba ba komai kuma wai sai rubuta takarda wai a bashi wai a wannan wani wuri ko hadisi ko aya wai wai wai wai kaga wannan yana nuna kai jahili ne ma baka da karatu wallahi hai ba daidai kuma kaga wannan ba ladabi a cikin wannan tambayar wai a gaya masa ko hadisi ko aya wai a bashi wanda ya ce wai ai kafara ashe baka karatu ma ko an gaya ma hadisin ma ba za ka iya gane shi ba ku dinga gyara lafazin ku na tambaya ba haka ake ba akarmakallawa a taimaka mun da Allah a ina zan samu ƙarin bayani dangane da hukuncin kafara azumi 60 din nan da aka faɗa shikenan amma ka ce a baka kana challenging kenan kuma kaga wannan ya nuna baka sani ba kenan babu kenan babu ne a wajenka ka abinda wannan talaqatul umma bil qabul duk duniya shi ake yi to kenan in baka yi ba me zaka yi me zaka yi in baka yi ka fara ba in ka karya azumi me zaka yi ko an samu wata sabuwar fatawa ne a garin nan ban sani ba eh na sani a to kasa akwai malamai da yawa ai ko ba haka bane da haka nassi ne hadisi ne yazo ka je ka duba duk littafan kitabu siyam bukhari muslim abu dawud da tirmizi nasai ibn maja musnad imam ahmad musnad al-bazzar musnad at-tayalisi al-atraf al-ajza wa kutub al-fiqh kathira jiddan jiddan duk gashi nan a rubuce duk tun daga ahlari ishmawi iziya risala askari lawali sani mudawwana wane ne duk gashi nan a rubuce dan uwa kawai saboda kana da biro mai yawa mai ruwa da yawa da takarda ta banza za ka sa ce wai kana abin nan to Allah gyara mana
akaramaka Allah mace ce take azumi sai jinin haida ya dawo- ya dawo mata to me ya kamata ta yi sannan kuma mutum zai iya yin allura yana azumi
macen da take yin azumi sai jinin haila ya zo mata azumin ta ya karye abinda za ta yi sai ta yi haƙuri azumi ya karye wasu malamai suka ce za ta kame bakinta har ta dan karisa wasu kuma suka ce tunda da azumi ya riga ya karye to ai kawai sai dai ta buye ta ci abincinta kawai an ce ta kame bakinta ne saboda alfarmar watan ramadana ba a cin abinci da rana na biyu ana iya yin allura da azumi eh kwarai kuwa azumi ana yin allura a cikinsa baya karya allura ba ta karya azumi sai dai yin allurar da aka yi ne da take hana jin yunwa ko a matsayin abinci to wannan ita ce amma ba ta karya azumi haka malamai na ƙasar saudiya gaba ɗaya suka ba da fatwa cewa azi- allura ba ta karya azumi na'am
mai wannan tambayan yana neman ah, yana tambaya ne game da hukuncin wanda ya jefi dan uwansa da kazafi musamman wanda yake cewa dan uwansa mazinaci
to haramun ne yin kazafi ko ba a ce mu komai ba kun sani ba daidai bane mutum ya rinka jifan dan uwansa da abin da bai yi ba kai kuma in kai mazinacin ne sai ka gyara dan ruwa baya tsami haka banza ko ya wari haka a banza haka kurin ka ji ruwa yana wari to dole akwai akwai abin da ya zuba a ciki to tun da dai har yana ce ma mazinaci to watakila ko dai an ga kana wasa da yan mata ko kana dan kebancewa da su ko kuma an ga dai wasu harkoki suna gudana daban ba a gane ba shi kuma ya gaggawa ya yaba maka shi yanzu ya yi kuskure ya saba wa Allah saboda ya yi maka kazafi bai ganka kana zina ba kuma shaidar zina tana da wahala kamawa sai mutum hudu cur sun gani sai a yi masa haddi ko da yake wannan na haddi ne amma gani a ga mutum ya yi a ce masa ya yi zina ba wai don a tsayar masa haddi ba in mutum ɗaya ma ya gani kiru da muzu to wannan ya ga ka yi zina to galiban wanda ake ce musu mazinatan kuma ba ganin su ake suna yi ba tsammani ne ake yi to dukan ku dai ina yi muku faɗa kai ka daina yin ƙazafi haramun ne hukuncin mai ƙazafi bulala tamanin inda akwai alkali da kotun musulunci sai a kawo shi kofar fada a baje shi a zuba masa tamanin lafiyayyu hukuncin mai kazafi kenan to amma tunda babu ba a shari'ar Allah sai a ce da kai ko dai ka yafe maka ko kuma kai Allah isa in kun je can kiyama kwa daidaita amma dai ni na fi son ka yafe masa din shi kuma mai kazafin ya daina yi wa mutane kazafi Allah kiyaye
ya ce tambaya ta ta biyu kuma malam ina so a mini bayani game da shirka babba da kuma karama shirka babba hada Allah da wani wajen bauta kamar bautar kabari roƙon wani Allah neman ruwa a wajen wani neman arziki a wajen wani duk wannan shirka ce babba shirka karama ita ce riya yin abu don mutane su ga- ce ka iya ka je ka gyara sallah ka saboda mutane su ce ka iya sallah ko ka je ka bada sadaka kai ta bada sadaka don a ce kai wani akwai sadaka ko ka je ka taimaki yan uwanka dan ai ta nuna ka a ce ai wani mai taimako ne sunan wannan aikin aikin banza wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura zai zama kura ba ta da amfani to wannan shine karamar shirka da babbar shirka ar-riya'u ash-shirkul asghar akhwafu ma akhafu alaikum annabi yace abinda nake jiye muku tsoro shine ashirkul asghar karamar shirka suka ce menene yace arriya yin abu ba dan Allah ba wanda kuma yanzu wannan shine yafi yawa na mutane suna son burgewa kuma iya rabanka kenan sun yabe ka rabanka kenan ba su yabe ka ba rabanka kenan a gurin Allah a kiyama Allah zai tara masu riya wuri guda za su je suna tuciyar sun yi aiki sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza Allah zai kira su ɗaya bayan ɗaya ya ce kai wane dan wane kai aiki rana kaza lokaci kaza kai ne dan mutane su ce kai to ka je ga can mutanen su baka lada ni ba na ba da lada akan aikin da aka haɗa ni da wani a ciki kai ma wane kai ne dan waɗancan su ce kai je ka ga su can su baka lada in suna bayarwa kai ma wane duk a kora su je su nemo lada wajen mutane wannan mutanen da kake zaune da su a duniya kai dan su to a kiyama za a kora ka wajen su a ce ka je su baka ladan tunda kayi ne dan su ce ka iya wannan al'ummar wannan al'ummar da ba ta bi annabin ta ba ma sau da kafa shine wai za ka yi abu wai dan ta ce ka iya to sai kai suka ce ka iya sai aka yi maka me sai kai kuma ka zama wa in burgewa ne kafin ka zo wani ya burge ya tafi in kuɗi ne wasu sun yi kuɗi sun tafi in mulki ne wani ya ya tafi in nuna fankama ne da nuna isa a gari an yi an gama to gwanda ma ka idan Allah kurin ka huta ka samu lada ba abu mai ciwo irin aiki ba dan Allah ba Allah kiyaye mu wani ya zo ya ba wani riga ya ba shi sai da ya zo ce kai ya kira shi cikin mutane malam an haɗu a kan irin fc din nan sai da ya zo alhaji lafiya na gaji yanzu kai dan Allah rigar nan da na baka har yanzu baka kashe ta ba ka amma ka iya tattali wallahi a to zan kara ma wata a cikin mutane ya gama abu nan ya gama sauke shi kaga wannan da yana da zuciya kamata ya samu reza take ya ga rigar ya nade ta jefa masa ce je ka dauki kanka matsiyaci shine maganin irin waɗannan kuma zan ba ku shawara guda dai ba cewa ne ku yi haka ba astaghfirullah ba ba na ce ku yi bane amma haushin laifin da yayi bai kyauta ba wannan mutumin to zan ba ku wata ka'ida malamai suna faɗa duk mutumin da ka san in ya baka abu yana zuwa zai ya wulakanta kana gaba to kaka karba ka bar mashi kayan shi duk wanda zai maka agaji ko ya taimake ka amma daga baya zai maka gori ko kuma zai je nuna bayan ka wuce ta yi riga can da abu na na bashi ita yi Allah isa ya kammala da kai to kar ma ka karba ka ce rike kayanka a zo karba mana ko ya bari sai cikin jama'a an gama haduwa wane zo man na san kana cikin matsala a yanzu sai dan nada babbar riga haka zo in abin nan sai haka ba zai iya mika da sai ya dan leko ya haka dan kar ma ya je zaro ya yi kyauta shiga daka kai kuka ya dan zaro maka ya dubu biyu dubu uku sai ya mika ce gashin nan ka je ka dan abu ka samu na kashewa yayi ne dan ya zubar maka da ruwan fuskar ka a gaban mutane cewa kai mabukaci ne ya dauka baka irin wannan yana baka sai ka ce nagode Allah saka da alkhairi ba da bukata ko kuma in kana da zuciya mai abunan ka ce ka je ka ba wa talakawan kusa da gidanka ni ba talaka bane kuma kai din fa talakan ne amma ka dake ka ce wallahi ni ba talaka bane to gaba bare kara ma ba shine maganin masu riya alas
mu tambaya ta karshe ce malam ni ne na manta lokacin sallan azhar sai na yi niyan yin sallar la'asar to ko da yake jam'i ne amma me matsayin sallatawa sannan kuma in ni kaɗai ne akwai bambanci
azhar zai sai niyyar la'asar kuma sai ya yi to ai bace ba na'am to yaya mutum ka Allah rabam da rabkana yanzu sallar azhar ake yi azhar ake a jam'i karon da ya zo sai niyyar la'asar bace ba tunda kaga baka shige ta da niyyarta ba ba kuma tunda yanzu la'asar ba ta yi ba ba yanda za ka yi la'asar da karbu da haka ina baka shawara ka je ka sake ka dika mata salam in baka yi ba yanzu in ka koma gida kafin ka kwanta ka je ka sake wannan sallar dan ba ta yi ba to kuma shikenan da kai niyyar la'asar to shikenan da ka zo sallar la'asar kuma ya kai ha sai niyyar isha'i ko to kaga dai dutsiya ko dai a yi reverse ko wataƙila ya niyyar azahar kuma to kaga ya yi takdim da ta'khir wacce take gaba ya dawo da ita baya wacce take baya ya dawo da ita gaba kuma kaga bai ba ko kuma dai dole ce a ai la'asar ne to na tuno na yi niyyar la'asar to kenan ya yi la'asar guda biyu to ina azahar take kuma wannan la'asar guda biyu da kai wace kai guda biyu ɗaya aka ce kai duk yanda za ka yi dai ba ta yi ba kurin mutum ya sake sallah shi ya fi masa alkhairi wallahu ta'ala alam na'am kamar ya in ba shi dai duk the same case ba wani bambanci ko shi dai ya je ba ta yi ba ba ta yi ba dole sai ya sake Allah ganar da mu akwai yan da suka rubuto tambayoyi da yawa a suri addu'o'i da yawa na san mai tambayi ga sunan ya ware su mutane suna cikin bukatu da yawa kuma ana amfani da wannan irin wurin nan da ake taron albarka taron alheri mutum ya dan jefa yar addu'a sa watakila sai ga wani baki mai albarka ya ce amin kuma Allah ya amsa to muna fatan duk wanda yake da wata bukata a cikin mu Allah ubangiji ka biya masa bukatarsa ko ya rubuto ko bai rubuto ba kuma ko ya faɗa ko bai faɗa ba Allah ka biya mana bukatun mu gaba ɗaya Allah ka yafe mana zunuban mu ya Allah ka ji kan mamatan mu duk wanda aka yi musu mutuwa Allah ubangiji ya yafe wa mamatan su iyayenmu ne kakanninmu ne malamanmu ne magabatanmu ne Allah ji kansu rahama mu kuma abin da ya saura mana cikin kwanakin mu Allah muke roƙo ya ba mu ikon aikata mai kyau wannan ƙasa ta mu hargitsin da ake ciki da tashin hankali da tsoro da firgici da damuwa muna fatan Allah ya ba mu wucewa lafiya Allah ya ba mu wucewa lafiya kuma Allah ba mu kwanciyar hankali Allah ba mu kwanciyar hankali kuma ya rufa mana asiri اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم